إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata 26 27 ga wata na jumadar akhira hijira shekara 1445 wanda ya dace da tara ga watan harko 2024 yau insha Allah za mu yi darasi na shidda a cikin littafin fiƙi suna na sai da sabi na sai da sabi darasi na shidda insha Allah to ganin sati da ya gabata mun kawo ƙarshen bayani kan matsayin ruwa na ibada shi kamar da ne bayani insha Allah darasin ganin masu halarta shi ko kallon shi suna da nau'i daban-daban akwai wanda shurara yake ba shi da littayi akwai mai littayi a hannun shi shi zai batun kokari yadda kowa zai fa'idantu da wani hukunci da muka kare akwai mai rike larabci ya karanta larabcin ko da baka karanta ko baka rike larabcin to ka ji hukuncin shi ne gaya kan ka ji meye hukuncin kaza in ka kiyaye kama ka zama da wannan matsala ko da baka yi larabci ba wannan ne matsala ka santa ka san meye matsayinka shi ne buri sai ƙwarin ba da hankalinka ka shurara an ce kaza kaza kaza to wani hukunci ka ɗauka a wannan karatu shi ne ƙaruwarka dalilin haka ce za mu kulasa a ƙarshen dukkan karatu na wani babu ko masala za mu bayanin a takaice ga abu da muka doka a ciki saboda wani fa'ida balle masala ce yau muna masala ta lamarin ruwa wanda ya shahi kowa kuma abin ne da kullum sahiya da marece shi yasa na yi tabulo a nan wanda bayanin da muka yi akan kaloli na ruwa guda uku za mu koma tabulo mu yi bayani kulasa kin abin da muka ɗauka a darasi na baya kan matsalar ruwa insha Allah kenan kayan sai karatu da tayin sai su yan kamera tseda sai mu kai kan zabulu mun kare sai mu dawo ya fi kuma mutum mun tinu mun kai ba mun kare mun tseda insha Allah na kenan sai ku dasa abu nan yanzu ku sake kurusun sa wuta can wannan akwai da a sa musu da wannan wannan ma ya canza ka ibrahim wannan ma kawar da ta tattan ta yan kamera dole sai amurka da tana mahimmanci
ana yin jiki shi
ko shi ne zama ko? a farkon karatu na kitabu tahara mun yi bayani a kan ruwa iri kada ruwa na mene suna yin ruwan da zai mai bada imma wata imma a wata imma wani ke da ta wani ruwa da zama ta fitar da wani ruwa zai yi wani ake yanzu ya kama ruwa iri shi ne almarin kalam ruwa gangare ruwa kun ruwa gangare almarin musta'amal da ruwa wanda an yi wani aiki da shi ne ibada ko a rola ko a ɗaura alallahu alladhi khalaqakum tahir ruwan da abu mai tsarki ya shiga cikin shi sai almarin alladhi da aswar da da ruwan da wani abu mai suna da ya haɗa cikin shi to wani ruwan guda uku sun zama bayani kenan mutum ya san me ya matsayin hukuncin ruwa wanda guda uku ruwan farko almaru ta ruwa nan da yake suna ruwa farko shi ne zai zama bayani a can baya ruwan da ce hukumin mu a nan tawo ruwa da tawo da tawo kenan a nan matsayin shi ya san matsayin shi ne ruwan da tsar da ke wani abu daban me ya yi maru ta sai zai ruwa waɗannan sunaye duka suna ɗaukar ruwan gari shi ce maka ma'ul matsa akwai ruwan sama akwai asali ruwan karkara na da kadari haka akwai albar ruwa na raba wanda idan damana ta nuna da malaka za ka samu wajen zuwa da jikin shirka a kare shi ma shi ne albar kuma akwai ma'ul ba akwai ruwa na teku duwannan sai ma usansa duwannan nan gaba ɗaya mun koma da sun fara da dalilai da ya kawo na cewa ruwan sama ruwan kankara ruwan raba ruwan sama ruwan zanzan bayan ya kama da su shaka da suka gaba a baya wanda kowanne an daga mai suna da ruwa kuma kuma kowanne mun kira sama ya yi aiki shi ne baya wannan bayanin kenan nan ya mutum ya koma can karatun da mun karanta na darasi da ya ba da suke na bai da biyar a can za mu ganin su shi gaba ɗaya sai ma'un a sai makarantar yanzu kenan ya gaya maka kalafin ruwa ko to sai al'amarin ta gairu mutum ku sai ruwa shi kuma na ruwan kala kenan wani wani kala wani ruwan al'amarin ta gairu mutum ku ruwa ne dangare na sama ko na da kulle ko na mene ne amma ya canza bitulul mukus dalilin jimawa da ya aure ya dauki kenan kalafin mulki imma makwarciya ce imma ta kasa ce imma kasar lafiya ce dalilin jimawa ko wani kasar sai canza wa bisa abu zan mukarrin abin mukhalati mukhalati mada fukan galiba ko ba nan sun mukarrin inda ruwa ba jima bai amma inda ruwa sai ruwa zan dalilin kwana zuwa da ruwa yin ajin ba yadda ruwa ba saboda a tsarin iya da tsatsa iya da jami'in canza irin misalin roba ta ya ruwa iya wani za ta abu yau bari samun ruwa daga ruwa ta tuwa wannan kamshi na ruwa na roba kafin dalilin wurin da aka ajiye shi to wannan ma iya daga cikin duka wannan ruwa ne masu sunan ruwa gangare duk da su canza dalilin tsawon zama dalilin wurin da aka ajiye shi awu muhallafi mata ko anu galiba ko kuwa ruwa ya tafi da abin da ba su iya rubuwa da ruwa ya kama bayan ruwa da ruwa ya kama ka katulun zai tulu kamar kai ruwa ta yi kai nuna ruwa da ruwa muna da suke da ruwa wani wata shaja ko kuwa ruwa ne tarki ne da itace a cikin shi ko rijiya da itace a kusanta kenan wannan ganyen iya shiga cikin ruwa iya wani ganyen ja ne wani tsawo ne launin ganyen zai canza ruwa ga ruwa ne amma canza dalilin kala kin wani itace ko kala kin kai ruwa to wannan ya ce ya ce fa'in na istilmar al-mutalaq ya tanawalu shi ma wani duk da wannan ya canza da wani abu shi ma ya kwata suna wani ruwan gaba daya duk da ya canza dalilin zama dalilin ma'ajiya dalilin abin da suke tare da rayuwa tare da ruwan ya canza ka san suna kama hau in har da yake bi nuna da ruwan ruwa ne da wani dutse ke fitowa iya bi da wani wuri to wannan hanyar da yake bi ya ɗauko wani abu duk da ya bi kenan ko ya kasa da ko ko kwakwarciya da ko ko a wani ko kwakwarciya ce ga su ruwa ne amma kwakwarciya ga wani iya wani kwakwarciya ko ya wurinta iya na ruwan kudu wani shi amma rukula wani wanda aka jero ruwan sama ruwan kankara ruwan raba ruwan teku ruwan zamba zamba ma na wani shi kuka baya annabi ya tsare shi duk da ya tsaya daraja amma na ana tsaki shi to kenan wannan sunan da wannan ruwan duk da ya canza amma ga dalilin canji dalilin jimawa ko dalilin ma'aikin ruwa ko dalilin abin da sarkuwa da shi da itace ko na gani daban duk wani iyakan amfani ruwa ko da ya canza wajen warin shi wajen kamar shi wajen ɗanɗanen shi ko ya canza tsora ko inda ya dalilin inda yake iyakan ruwa gangare. Na ko? To shi ne amma mun karanta. sai almar musta'ab ruwa wanda an yi aiki da shi alwallan misali iya misali sun wuri na yawa ba ruwan kirki muna da kawo ruwa mutane ya biya ruwa in kai ma kai da shi magana ke ruwan da an yi aiki da shi na ibada to wani shi shi almar musta'ab shi ke maka mai bayan almar musta'ab yace a huwa munfasil min a'da'i al-mutawaddi al-muftasil shine ruwan da ya fito daga gababuwan mai alwala ko mai wanka ita wa hukumu annahu tahu shi ma ruwa ne mai tsarki kalmar kamar ruwa wancan tsarki duk ɗaya suke sawa mai sawa ce duk ɗaya suke daga ba na da asalin abu ba abu da canza su sun shi mace gama da dalilai da misali na sallar sallar ya alwala ruwa ta ahmad kuma amma da karuwa ya na sallar sallar ya yi alwala bayan alwala an ya ya ya samu ruwa a cikin gemu shi ya ko ya ta da gemu da ruwan gemu ya ya shi tsaye da shi kai shi ya shi kai da ruwan gemu da daga gara da tsara tabar tsaka ai ruwa ne ga aiko haka mun magana akan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ne shi maka shi kai ruwan ka zai yi aiki da kashi da na ruwa da na ba ita alamma ba ni ruwa ne wajen ba ya ki da shi daga ya ki da ruwa kenan ruwan al-musta'ama da an yaki da shi iyalan ruwa da sunan ruwa kuma hatta kuma da fiye haka yake lafiya ko wani ce amma dan an gida ruwa an gare in dai yana ruwa ne aikin shi bai tashi ya ci na yau da shi yana ruwa ruwa da ta aiki ba da shi amma da a musamman amma yana aiki kun gane ku sai almamar lazi halatta hutane ruwa ne amma ya ya cakuda da wani abu wanda yake yi tsarki ya kama misali ka sabulu sabulu sai wata tirar shi wa za'aran zafan yau turare ne da ake saka na gani haka zafa iya ja ya yi ibada wanda ke ko gari ya garin tuwo garin mura garin gumba suka cikin ruwa ya ce allaji tamfafu an garin asali mai yawa gari kashi a cikin wata gaji ba kamar kai ruwa ne ba da ce wanda suke mata duniya mata rabuwa ko shi amma tamfafu an garin mai yawa duk tare da ruwa ɗan gari da wani an ga zafar da wani ita don sabbin da wani ba tare da ruwa ba to amma abu ne ɗaya sai shiga cikin ruwa mai kuma da ruwa shi ne ce gaya maka hukumu annahu tabu iya nan sunan ruwa kuma ruwa tabu mai tsarki mai tsarki ya ce hukumu ya ce madama hafizan litlaki matuƙar yana sunan ruwa iya nan ji mai ruwa ba ce ba sabini ba ce ruwan sabini ruwan gumba ruwan kaza ruwan turare in dai dan shigar sabini kadai ko shigar turare kadai ko shi ita ba ta ruwan turare ba dan sabili ya shiga ko turare ya shiga ko wani da ya shiga shi in dai an cire ruwa to shi dan sabili ko turare ko wani zafara bai ta zan iya nan cikin ruwa kuma ana yi ba da shi shi da yake maka yace iya nan ta tahuru ne kenan bai tsarki karan kanshi kuma tsarki wani abu yace in dai an mai sunan iya nan har sun shi da ruwa yace fa in kharaja an alaqi bihaythu sara la la ta dawo mutum ma almutalaq yace idan aka waye gari zai doka ce ruwa an ta ruwan zabi ruwan gumba farawarau an ta farawarau ya zama ruwan zabi ruwan gumu a nan aka nan bai doka bai ake ibada dan ya koma kalar ruwan zabi amma inda ya ce ruwa kun za ka zabi a ciki wani kan zabi a ciki wani kamar wani abu wani abu na kamar zai zabi a ciki iya nan ruwa wani ga kamar wani dukkan da bayan mutar ya yi wanka an kai abun gumba a cikin wani ko a cikin mutar da ya wanka da kan ba mun kai da abun abun gumba a cikin ruwa iya na masu mushi sun shi ruwa yace kan tsahiran fi nafsihi garin da irin da ne in ya koma ruwan kaza to shi a karan kan shi ruwa ne mai tsarki amma bai tsarki wani abu na ba a walla ba a wanka shi wannan shine kenan ma ruwan da ya gamu da abu mai tsarki ka sanin dai ka duk wanda iya rage maka wahala ta ga mutum ya ɗauko ruwa ya ya zo wani mene ne kuna haka ba ba ku zuwa ruwa da ruwa ne ka yi ka gano kun har zuwa ruwa da ruwa wani fito an gama aiki shi da wani kare komai ba ma bane ba an da aiki san sakon gazo da shi ya ji ma ya ji ma da shi to kun nan ya ji gazo kun ruwa da shi ne kun gazo a iya nan ruwan shi dalilin ta ta abu ne dalilin ta ta abu ne ya ja dalilin gudu ya wani gudu ko wani komai da ba ma bane ba wani ne wannan iyalan kowa ne ya canza wanda abu ɗani ne sarki ne iyalan kudin shi ruwa shi da yake maka na cin kuma mu maza ba ya ga da su sai alma'u ladhi la qatlu najah sai ruwa kuma ruwa ne shi kuma amma ga najasa a ciki ta ma haka tana gani ba shakka ba ta ma na'am na'am yace wannan halaka wannan ruwa yana da kala matakin iri me yake kala biyu yace al'ura kala ta farko an tabayyar al'ajabatu ta'amu aw launa aw riha ya kai da ta shiga ta kan magana shi kuma an da shi ya canza da rajata ko kamar shi ta canza da rajata ko ta ko wani ya canza da rajata sai idan da dasa ta canza wannan kalmomin guda ruwa a nan هو في هذه الحالة لا يجوز التطور به إجماع نعم وأن الإجماع إذا هو يرجع بعد أي ضرورة نعم شين هذا الوقت يسير كمان جريم لا تكون كل من ذلك الملك سيجعل كل الإجماع سيأتاني حالي هو رواني amma ga najasa ta shiga ciki hali da biyu amma ta shiga cikin an yi wa almaru ala lakin ta waya amma ta yi kowa ya koma kwarewa kuma makara ba kuma kare ya koma da rufe da jini ya koma kaza iya na kuma ruwa ne amma tabbas ta waya amma ya kuma da ruwa ya ce bi Allah ka kaidar ahad a wasafin sanata kenan ta shiga ciki amma ba ta canza ba ɗaya cikin karshe guda uku shi ne kada zama ɗanɗanen shi wani shi kamar shi tsarin mulin kuri ƙarshen da kamar shi nan ruwa ko wani shi nan ruwa ko ya ka ce kamar wannan ɗanɗanen shi ɗaya da ruwa amma ko da shi ba to wannan wa hukumu annabi tsarin mutsai mai tsarki ne mai tsarki kalla a wata ko ruwan kaɗai ne ko da yawa ne me zai ta maka da kama kada maka akwai matsala da wannan misali malaku malikiya zamu ga mai misala ya yi bayani qalilun ma da cikin da yake da kada wannan to yi misali ta yi ruwa da kan in da kai ne da ta ta mana in da ta mana cikin ruwa da ta ko da in da ta cikin ruwa kai ne mu kai shi ne ya hujja da ya za ba la ba ma ko da kai ne dan mu da hawa ko da ta ruwa ya ta dubi sai a cikin shi da yi wannan tawilin cewa da na ruwa ɗan bai kai ba dubu biyu sai wani abu ya suna da ya ce shi kuma ya kuma da shi me yasa da wannan mazabaruka amma mazabarki ba su kama da kashe mazabarki sha jiya amma cikin mamaye ma da sunu shi ke da wannan kashe shi me yasa ya ce ya ɗauki sunu manzan shi ne indiya ya ce za a kashe ma ya ƙari a kashe mutu wani an kusurin da mutum da mutum ya ce idan ruwa da ɗan shi ne zai ta yi shi ne zai ta yi idan zai ta ta wata cikin ruwa da ɗan kamar ruwa makarni a wala ko na mai wanka sai ga ta kama da aka ruwa ta wata ya ce to wannan ruwan idan su da sun gama da bishi da ba iya nan sunan ruwa za a iya aikin ibada sarki idan an samu wani shi ne amma iya nan ruwa kuma zai ibada kuma bai za a yi ba ta tun daga shi ruwa shi ke tun da za ta kare shi ne kare za ta kawo ne kai kai shi a matsala ne da wanda sun hujja da sun saka sun ya magana cewa an waɗanda makan da ruwa da ta jama'a da kuma ta gaba da an waɗanda wasu mutum sai kun ma da kama su ka ruwa da wata idan ka abin da ya su da madina akwai rijiya mai suna bin buza wanda ne a nan da zai yi ruwa a matsayin ne ana samun mutane suka ce a tare da tsaye na shara a kan tsaye mata na haida aka tabbata da tafsiri ya su da zafi a wadatar wannan ruwa da yin guda sai ta alama qaburun la min jismu shay'in na ruwan amsa cewa ruwa da shi da shi ba a firin da shi da wani sai wani da shi dole shi ne jigo wannan babu shi a wannan wanda cikin kawai shi ta tsara cikin wannan yace wannan hadisi na ruwa iya da su ne ba a zai da kasance ta za a ɗauki wancan maganar ishimani ta wannan magabata sai dai inda aka samu canjin kala wannan maganar kenan kenan an tantance ɗawon ruwa tana dole jima'i ko kamar shi ta canza ko wani shi na shi ake cewa a kowane ruwa ya wuce cikin kanta da kan da zai wuce da ya kawo a lokacin da zai cewa إذا إلا ما إلا ما إلا ما أو على مواضيع ولا أقول عشان ما بدنا وحديث اللي يتكون الحين نشي وهو بالفلكيني في أبن نيسان ده كمش هو نفس كل شيء إجمالا ثم هو الواحد أنا ده هو إجمالا ده يمشي تاتي ودي واش ما بس كتاع هو يا ده إجمالا ما ما باش الإنسانتي أما هو أي إجمالي كان جوا هو بأي إجمالي dalilin wasu karami daban na maganar an san baka ki tafiya wannan dalilin da ke malamai su ijma'i a kan dalilin bai gata ba amma suna hukunci da shi dan ganin ruwan ya canza da na jaka dan ganin kowa ne kuka a wannan matsalar ma'ana mutane wannan musa'ala ta jambu ta ɗanɗan wari kama da kama da wari shi sai suke kuma da tsara abu mai tsayi ma a ɗalibin ruwa ko gumba ko wani sabili haka suka mai da abin su ya san canza shi kuma sai magana a a canji da na jaka shi ne in canza ɗanɗanon ruwa kamar ruwa wani ruwa yake ɓata juna ruwa amma abu mai tsarki na canza ruwa ka jira shi cikin ruwa ko ya canza ruwa da tsarki sai dai iya kuma ruwa kaza magana mai da su magabata suna magana canjin ruwa da na jaka kuma a zama yawa nan gudu daga ruwa a shi ruwa ko da tsarki ko a yi kwashin tare da ne na gudu don ya su wanka da shi haka wanke da sa in zai da ruwa amma in ya koma ruwan sabulu ruwan gumba ruwan kaza sun kirya bar su ruwan da amma dan shigar da abin ko wani abu ne da ƙarfi shigar ruwa ko da shi ruwa ko da ne ba shi da ruwa da ne da kama da wannan fara da shi an na shi haka amma in da shi da haka wannan shi ne in ta karɓa ne amma dan zai shiga kaɗai iya na kada ruwa za a iya aiki shi da bayan wannan kuma da kana kuma da ruwa no no
kenan za mu ci gaba da bayani akan mas'ala ta ruwa nan ya magana a su'ur a su'ur saura an sha an saura sai ka ce ma a su'ur ko ma baƙi fil ina'i ba da shur a su'ur shi ne abin da ya saura a cikin makayi bayan an sha وهو أنواع شيما كلا كلا نسورة نقول كنت سور الآدمي سورا أم أدم وهو الطاهر وهو الطاهر سورا أم أدم الككيني من المسلم والكافر والجنب والحارث إن دي متن شاء هو مسلمين وصار كافرين ko sauran mai janaba ne ko sauran mai haila ne iya na ruwan ɗaya sauran da ya sha wa amma ƙaunin layi ta'ala inna malamushin kuru najas wannan kamar yau ne kama ita an ce mushrikai na jasa ne ya ce falmuradu bihi najasatun al-ma'anawiya abin da wannan aya najasa ma'anawi ce ba ana ni ba kawo ne in ya taɓa ka ya kawo yanki shi kanshi na gata ne eh ko a ce aka ce gumki da aka rajis aka ce najasa ce shi ma dan kuma taɓa ka ce kawo yanki wurin kenan kawo ne najasa ce ma a nauyar ba ta siyan ta fita ta siyan da ta gangare wutsari ko kashi ko kaza a shi ma alawi ne da haka kenan dan ya sha ruwa iya nan sunan shi ruwa da yayi sai dai in ya tara na yace farma yace min jihad itaqadim albadr dalilin suka zama gasa sun zama gasa ma'anawi dalilin ba ta tara aqida su dan sanan mugun aqida mara kyau ke shi yasa suka koma kan najasa wa adam wa adam tahawrusu min aqdar wal najasa dan da nusu kulawa da najasa da kazamta akai musu najasa ne la anna a'yanahum wa abadanahum najasa ba ana ne bane ba ai ainihin shi mushrikin ko jikin ya zama najasa haka ke ne ba wa qad kanu yukhadituna almuslimin wa taridu rusuluhum wa fuduhum ala nabi sallallahu alaihi wasallam ai suna zawwa cikin musulmi kawai annabi da rai amma za ka aiko manzanni su zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su haɗu da shi dan abu suna yi kuma shirkan ne wa dukhulul masjid suna shiga masjid mai masallacin shi suna shiga masallacin shi nan mas'alar masallaci kasan nasin qur'ani ya kawo maganar mushrikai na wulaƙar musulun haram ba da amin haza ita kai musulun haram na harami na makka nasu karar zo shi ne kahuri bai zuwa duk da yanzu haka gani akwai masu ganin maka madina ma harami ce to amma ba ta ɗaukar matsayin haramin maka a matsayin kawo sannan sallar salama a aikace kawure sun zo har ma suka yi suka wannan na na wannan ɗaya cikin manya-manyan wanda ya musulunta wannan ɗaya cikin kawure da ya musulunta sumama sumama abin misali sumama kaga a nan hadar kawure ya zo aka bushe amma a cikin masarar ne aka ɗaya a cikin masarar shaka yin shi haka sukan kame sukan ka akan turo wakilai na kahore annabi ya masallaci tare su a tattara kuma su koma ka kenan kahore suna shiga madina suna shiga shiga masallaci shi ya masallaci suna shiga tabbas kenan daban ne shiga maka shiga madina duk da zama kamar da madina babu su shiga da haka to kenan akan wannan yace kenan yace walam ya amru bi gasar shay'in mimma asabatu abdanu abdanu annabi sallallahu alaihi wasallam suna da wasu shiga su zamna annabi taba cewa ba a wanke inda suka zamna ko suka taba wa an aisha radhiyallahu anha qalat kuntu ashribu an haid fanawalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayada'u fahu ala mawdi fiya rawa muslim aisha tace zan sha abin sha ina haila annabi sallallahu alaihi wasallam sai amshi abin da na sha sai ya ɗora hannu bakin shi a kan wurin bakina na mace da miji ɗora sha kuma wurin bakina ne ina haida inda na tuna ta yi haka nan haka ba zai ba magana kina ya sha ruwan kuma wurin bakin da ɗora bakin shi wannan shi ne hujjar cewa saura ko da mai haila ce ko da mai janaba ne ko da kawuri ne jikin shi ba na zaɓe mutum da ta aile a zai ta kuma alawiyan kwarar wannan ya sa wasu tunanin wasu duk kamar yamma duk mutum da baka tube zai ɗauka suna ɗauka wai idan mai janaba in ya ɗauko ruwa da moda in ya sa hannun shi in ya sa shi ruwan ruwan lalace da gara ta taɓa ruwan nan da shi kenan sai shi ruwan lalace sai ka neman ko sai aka ruwa aje ko ka neman aka mishi ruwan kamar robo ko kai taɓa ruwa ruwan lalace a'a zaman ka da janaba bai sa dan ka taɓa ruwa ya lalace sai dai ɗan a hannunka akwai najasa mai ɓata wannan ruwa amma kurin don ka taɓa kurin ruwa iya hannu wanda ce wai kayan da kai janaba da shi iya sallah wata ce mata an ce wani ta hala dukkan bai ta kwanaki da ba an ce dukkan ta kwanaki hala da su ta ta wanke su ka duwar ba kai hala ne don mutum mai janaba ya sa kaya ya zuwa ba gamin jikin shi da janaba a ce wannan kaya ya wanke su kai koda da kayan yayi janaba ta saduwa ko ta barci in dai ba ka cikin kayan kan zasu sallah ba bukata a wanke kayan ba bukata a wanke kaya da an janaba ko haila an sa su mai haila dan ya zuwa ko ya sa kaya ko mai janaba kaya na yin shi nau sai dai dan akwai wata na ta sa ta kaza a wanke eh magana kenan wannan shi ne abin da yake wannan to yanzu mun kare kenan magana da shi ne surul adami su sauran ruwa da ba adame dan adame sha ya bar saura to wannan ruwa ne da yi mu tsarki sai su'ur ma yuqalu lahamu sai sauran abin da ake cin namun shi shi ma wa huwa zahir shi ma ruwa ne mai tsarki li'anna lu'abahu mutawallidu min lahamin zahir fa akhadha hukumu ce domin ruwan bakin ce domin miyan shi shi yau na abin da cin bashi miyan shi an miyau ne wanda ya huto daga jikin mai tsarki da haka shi ma matsayin tsarkin gare shi قال أبوك بن المنذر أجمع أهل العلم على أن سطور ما أكل لحمه يجوز شربه duk sun yi ijima'i alilm cewa sauran abin da ake cin naman shi wani ijima'i ne ya halitta a sha walwudu bi a yi aure da shi wani ba matsala sai suburul bagali wal himari wasu ba'i wa jawari tsayi sai sauran alfadari aka gabacin shi haka sauran jaki ka gabacin shi wasu ba sauran kayan masu farauta zakoki da sauran su kirkicin sauran su wa jawari tayir irin sauran su meke da shahu da shirwa tsamci masu yin farauta tsinkai masu farauta su ma wannan zai gama mai matsayin sauran waɗannan ababe da aka jero alfadari jaki dabbobi masu farauta da tsuntsaye masu farauta ya ce wa huwa tahir shi ma wannan sauransu tsarkakakke ne lihadisi jabir radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam su'id ana tawadda bima ba fadalatul khumar qala na'am wa bima afadalatul siba kullaha ya ce suka ce rasulullah za mu yi arwalla da abin da jakuna suka yi saura ya ce na'am da ma duk abin da su ba zakoki masu warauta suka yi saura za ku yi arwalla da shi أخرجه الشافعي والدار القطني والبحكي قال له أسانيد زادم بعضه على بعض كانت قوية يتي رواية إمام الشافعي كان رواية إمام دار القطني ده بحكي يتي إيه ده هنيوي wanda idan an gama hanyoyin hadin zai kari kama Allah cikin albani da mawalla ya ce duk hanyoyin hadisan ba ɗaya wanda zai samu kari da dalilin su hadisin iya nan matsayin shi da ifi bai inganta ba aka hujja da shi ya dai maka hujja da abin da yake baya mataƙa ruwa iya nan sunan shi na ruwa in ma ya taɓa shi da iya nan kullum shi ne kwan amma wannan hadisin ba madogara ba ce ta zai hukuncin wannan hadisin bai da inganta da sai magana وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلة سيونا الله تنا كرمت رتشوا مزان صلى الله عليه وسلم يا هوتا cikin wani bulaguro da dare cikin wani dare famaru ala rajulun jalis inda maqaratin sai suka zo ta wani mutum iya zamani a bakin wata mashayish maqara kaman zaman dan tabbaci a cikin basan da ake a kan tattara ruwa kan hoto da ruwa da rijiya inda yake taruwa da bobi suna sha su zama tattara ruwa mace kurum sai faƙalar da umar rajiyar anhu a walagatar ce ba a alaika laila fi makaratik ya ce bawan allah zakoki ko dabbobi masu wurata sun yi lallagi a cikin ruwan naka ya tambaye mai wannan mashaya فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقرات لا تخبره يا كم مشايا ونم كذا كذا جام هذا متكلف wannan mai ba kan shi wahala ne kuram ba kan shi wahala ne kullum yake shi shigi ne kuram laha ma hamalat fi butuniha wa lana ma baqi ma baqi sharabu wa tahur ita dabba abinda ta sha cikin ta nata ne mu kuma saura namu ita ma ruwaya tana da rauni gaskiya wajen bangaren sanadi hadisin bai da inganci da'ifin hadisi ne da bayan inganta cikin haka ibn hajar ya ce da'ifi ne haka imam shukani haka albani ya ce ruwaya tana da rauni gaskiya amma dai muna can kan tushe ko ruwa wata ba abin da canza shi ba ruwanmu da mai shi ta je yana sosai na ruwa mun kare turmu a baya mun kare matsala ne wannan ba su ba su da hukuncin da yana roshin da jin amma wani hadisan ne da yake so kawo hujjar su wannan ba su da matsayin madogara da za a kan hujjar yace da hau daru kutani wa an yahya bin sa'id an umar kharaja fi rakab fi amr bin as hatta waradu hawdan fa qala amr ya sahib al hawd hal taridu hawduka siba فقال عمر لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا روى مالك في الموطا wannan abin shi kuma abin da yake yake maganar cewa umar ibn khattab a cikin wata tahiya suna tahiya tare da akwai amr ibn as cikin tahiya sai suka zo wajen hatta wajen hauda suka zo wajen wata wani dan tanki wajen ruwa فقال لي عمر يجي عمرو بن عاص يجي يا صاحب يا صاحب الحوض يا كم انت بتك معنا مشايا هل تجد حوضك سباع وان مشايا تاك زاكوكي دبو ما سفروتا سنا زوات شا سي فقال عمر عمر يجي لا تقبلنا هكك جام فإن نريد السباع منا زوا مشا سورا زاكوكي سما وبكت علينا سما سنا زوات شنام كلمون سكوا شنقوا مرجع تا روايه cikin mota daidai ruwa gaskiya duk da duka ba daidai mai inganci da san gaba daya ba su bangaren sa su inganci amma hukuncin yana amma bangaren hadisan duka gaba daya guda uku ba wanda yake da inganci ka hujja da shi illa kawai jigo ta manganin mu cewa ruwa iya nan mai tsarki sai abin da canza sun gaza ko shikenan kenan ma washa ma washa dai muna da madogara ba ruwanmu da waye sha ruwan mai taɓa ruwan in dai ruwa ya suna shi na ruwa iya nan mu tsaye shi na ruwa za mu yi arwallah mu sha sabon shi ne bayanin baya kenan madogaran mu dai bayanin baya ne ruwa iya nan matsayin shi na ruwa kuma za a yi komi da shi sai can mun kama ga akwai magana ta sayyidin ali haka abdullahi bin umar haka hassan basari haka ata bin abi raba cikin malaman tabiyai sun sai da bin musayyab duk wannan suna kan cewa ruwan da ya saura kayi kayi a ruwan da ya saura ruwa a cikin gemun ga in kai haka ko a ruwan da ka kai ka shawa shi ke da yayi inda ruwa ne wannan da ake da shi don abubuwa da sai masa matsala da masa matsala gaskiya hatta shi suke cewa imamu wannan imamu gazali ke cewa ya fata da ce mazhabar imam shafi kamar ta imam malik ce asal imam malik malikawa ne wasu malikawa masu wani ra'ayi su suka kawo wahala kan ruwa a malikiya amma asali an ce malik iya da sauki a kan ruwa iya da sauki a kan ruwa malik kaga ruwa a wajen malik ma'ul musta'mal wajen malik iya iya komai haka ruwan da wani abu suna da suka hada cikin shi in dai bai canza shi ba a wajen malik iya da mutum shi duk abin da ke cewa a an samu wani shi yayi ko kai maka ga ruwa da iya kankan shi wata dama ko kai zuwa ruwa ga ruwa garbi iya bai komai ka dake a cikin akwai nasa shi ne kan malik amma ya tabbatar cewa ruwa ne mai tsarki dan su ta a cikin shi iya nan in dai ruwa bai canza ba haka dan an yi aiki da ruwa sauran ruwa aka tare a wajen malik ma zai a ruwa lafiya ko wani shi yayi kenan kaga malik iya da sauki da yawa mu ne yanzu ka ba kan wahala har suke zamanci ko masu ban malikiya su suka ba kansu alaƙar yanzu sai su'urul hirra saurin musa mage saurin mage ba kusa wace shi ma dai mawa tsari da ya hadisa kamshe da binta ka'ab wa kana ta hadi abi qatada anna aba qatada dakhala alaiha fa sakabat lahu wa du'a فجاءت الحرة تشرب منه فأسقر لها الإناء حتى شربت منه قالت كبشة فرآني أنظر فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما من الطوافين عليكم الطوافات رواه الخمسة قاتل بما جسنا تزيبا وسهل البخاري وغيره na abinda yake wannan ruwaya ita kabasha take bada labari bata kashe binta kab ta ce a lokacin tana ƙarƙashin abu ka tara kamar shi kenan tana kamar mace mijinta yana armanta a lokacin nan sai ta ce a bakata da ya shigo gidan a ce kenan baiwa tana gama gama gidan shi ce zama ce baiwa shi fa saka bakin wadu'an sai ta karkata mishi abin arwallah يا أولاد مجيلة يا أولاد سي فجاءت حرة تشرب من يرو مسا دوتك مسا بتك تشرب مسا دوتك شو نرو نا أولاد كاكا تام مجيلة لا فأسغى لا لنا sai shi mai gidan ya ƙara karkata ruwan madan da masa ta sha hatta sharibat minhu ta sha kenan ta bari sai kafsha ta ce fara'ani an zur sai ga ina mai yin kallo kallo na mamaki ya za ka ba musa ruwa ta sha kana arwalla kenan tana mai kallon al'ajabi na kamar inkarin abin da sai ce mata a ta jibiru ya bi da ake kina mamaki kina mamaki da ɗan wani kina mamaki da ɗan wani kina mamaki ne sai ta ce mishi na'am gaskiya ina mamaki na ka ba musa ruwan kake a wallah ke faƙala sai ce mata ai inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adam sallallahu ya ce ina nasu bi najisun ai musa ba na jasa bace ina min tawafina alaikum tawafa tana cikin dabbobi masu kuka ku shiga da shiga yanku kidan ku gidan ku da kuna shiga cikin juna wurin juna kuna shiga tana shiga tsakanin kenan dabba ta kuke rayuwa tare kenan musta tsakaka ce da wannan kuma ruwa ta ina da ramin haka illa na kuma bangaren likita na kuma kabarci likita masu cewa wajen kaza malati kaza amma dai bangaren na bangaren ibada matsayin ta sha ruwa za ka yi arola ko kai wanka da shi ma matsala komi wannan kuma can kai da likita bayani mai matsalar ruwa su'urul kalb wal khinzir da likita suna kawo matsala akan tintali ko kaza an samu cutuka wajen an tayi wani abu daban Allahu a'lam sai su'urul kalb wal khinzir to nan sauran kare da alkhanzir shi mai matsayin shi sai ta wo na jisu ne ya jibu shinabu wajibi ne a ƙaurace mishi ya ce amma surul kalb amma bayani da ya ma na maganin sauran karewa da ce ma da kasa ne fali ma rawar bukari wa musulun ana bi horar da ya don nan me akwai kudin ta shari'a tana zaman kanta abu iya tabbata kurin mun sari mun can karanta a baya ruwa in dai iya na ruwa bai canza ba da najasa za mu yi arwala mu yi wanka duk za a yi ko to amma ga kare ya sa baki a ruwa iya na ruwa kuma mutsalaki ba abin da ta bashi gashi ruwa ne ba abin da canza amma kare sha to nan nasu ya zo fara akan ba ruwa ba ne ba nan kaka dauko ta kaida ka dora nan ba ta shiga shin shin shi ta al-istina nan an toge an kunta sauran kare cikin wannan kaida kare ne ciki kare ne ta sani yace wannan magana ta dalilin ruwayar bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nan san yace kurun idza shariba al-qalbu fi ina'i ahadikum kaji annan san ce idan kare ya sha a makayin ɗayan a ce makayin moɗa ce daro ne sami ne kume makayin tsaruwa ya kare ya sha faligasilu saba'an ya wanke wannan makayin so bakwai kaji ko? kuna aka taɓa wanke shi kuna to nan eh yake cewa ruwaya nan kada ce kun annabi ya ce an sha kaza kaza to nan ruwaya ta ce wannan ruwaya ta Ahmad ya ce bayan wannan wannan ruwaya Bukhari ya kata musulma ka ta ku cewa Nasrullah ya ce idan kare ya sha a makayin ɗayan ku a wanke wannan abu su kuma kuna ba su ran bayani to nan ƙarin bayani ne cewa ruwaya ta Ahmad ba musulmi annabi sallallahu ya ce tahuru ina ahadu dan shi mai da abin kenan kenan ya mutum kenan mai ta kuma dan da ya ce tsarkin makayin ɗayan ku kenan makayin ya zama najasa daga ya sha daga ya lallagi shi kenan tsarkin makayin ɗayanku iza walaga fihi kalam in kare ya lallagi mai tsarkin shi an yi gasilahu saba a mara ya wanke wannan makayin su bakwai ulahun na bitura a wanke ya bakwai ana so a wanke ya farko ka sa ƙasa ka gurza kuma ka yi wankewa shidda da ruwa kurin kuma shi ne aka ce maka ba ta ce taukifi kurin haka annabi ce ba me dalili kaza kurin haka annabi ce shi za ka mazo wanda kan tuka kima da kiya ko wata zane ya ce wata bai wata su da kalbin sama ba ta ce ta abudan kurin ta abudan suka ce mai ta abudan kurin don bi don bi kurin ba wani bayan sun zawo biya kuma ka annabi ce kullum ta abu da za mu rike me yasa sauran kashi wutsari waye jini mace wanke guda ta yi amma kare aka ce so bakwai wannan sun yarda daɗin imani kenan kullum suka ake da kwallo waka kai ake da nasi kwan kan wuta sun yarda sun su sai kashin daga baya ɗan adam ya ci gaba ne kayan na'ura a gano a shekaru ya hudu wasu megun mikrob in ya hudda wannan abu a yin sha'in in ya hudu harshe haka haka yana tsutsa mikrob da ke huddawa an yi kuma akwai masu shigi da gamte in a ƙure in a ƙure ka wure an ɗauko a aikace ɗan a ƙure akwai a ƙure an ɗauko an sa kaɗan ya lallagi an ɗauko makayin ba sabi ba an taɓar jabar wannan mai kayan wa kuma jabar aka sa na wanki aka sa aka wanki aka wanki amma an sa a faran sai an ga wannan mulkudin omicron aka yi aka yi amma ana sa ƙasa zubawa guda wuce guda aka nufa babu kur ka huta kur amma da suna ganin abu daban za su maka bada su maka bada yan ko ta su kun ta abun zami kun haka aka ce ba yi mutum dalili ba kun ta abun kun zami me sai ta abun an ga tsari ga kashi ga jini ga waye ko shi wanke da dai amma shi wannan aka ce ya zo bakwai kuma haka kasa ka kana abun kun babbai ya wuce ta ninka sai ba sun yarda sai su ce a wanke so bakwai ta abun nan ma kura don biyayya bin biyayya ga Allah bar don biyayya ta kafa abin da Allah ce abin da annabi ce kai biyayya dole ka yarda kai imani ka yarda to yanzu ne mutum daga baya ne su suka gano turawan da cewa ashe akwai dalili kuma mu da musulmin imani da haka wannan shine kenan na wanke dan akwai zamu ga daga buluga maram yace ulawla aw khurabun yace ya shakka to da shakka ce amma nasu ya tabbata ko ulawla ce dan sai shakka ke ta farko aka ce ko ka ɗaya cikin bakwai to nasu da karara a ta farko su za a sa ƙasa wanke farko a wanke sake wankewa sai ka wanke so bakwai to kaga wannan shine cewa suna ta ya ce tsarkin makayin ma ina da ruwan kina shine magana cewa kenan ruwan da kare lallagi ba ibada da shi kuma ta yi ta izawa daga nan mai yanwa akwai masa'alar kare zai iya sa hanci kuri hudda mai matsayin wannan to wannan bai ɗauka wani hukunci kuma ba kun gane ba kun haɓar ya cikin kuwa ce ko ko jikin shi ko na abin ya taɓa a a wannan hudu harshen wannan kasar shi shan wakil harshe ba shan wakil wannan sauran ta da sa bakin huwa a harshe ta ɗauko ruwan farfar haka yake to wannan sa harshe ne yake yin matsayin alwulugun za walaga dan kun haka ne zai wuta bai wani goma to idan yar halaka ya gane na gaskiya in dai saba kyau zaka ne bisa harshen ba zaka da kisa baki kullum a wanke wani makayin mataka za a yake da makayin dama shi ruwa ba magana shi ba ruwan ba ma makayin ma ya wanke so nan ta tahur ila ahadu to ina da ruwan kaga kace me ba wala sai yace wa amma surul khinzir falihubthihi amma sauran da aka ce ai can baya maka baban sawa surul kalbul tazir sauran kare da alhazir to me yasa ya kawo alhazir a ciki kama ga dalili shukura shi ba nufi bin tsara gare shi ba yace wa amma surul tazir falyqubthihi wa qadaratihi dan kazami ne cin najasa shi alalaji shi ba da fatake na shi kana kashi tulu da cin gashin haka ki dinsa dade kada ka yi tulika sai tulika sai tulika ta gashin shi ba abada ba mutum najasa kaza mai ranta kaza mi ne alaji kaza mi ne ba ka kaza ka ranta shi zaka ce a cikin nama suka ko ne guba guba nama nama shi guba gare shi dama kuma addini haramta kuma su kan sun tabbatar da a cikin nama da ake kiba nama mai guba irin alaji kaza mi ne ka kaza ranta kenan wannan shi yasa kenan to ba kaga wannan na alade shi ba nasi bane ba karara cewa alade amma dai an kenan jiba matsayin shi ne aka ce kenan shi da ce daɗin fikin suna ya ce maka zai amma gari rishi ba kaga saboda ya ce maka hadisi shi amma wannan ya baka gaman fushi kana ce yi kana ta kama ka bude kabin ta naka amma bai nasi karara da ya ce sauran alƙalin da zaka ne amma ya ce maka dalilin shi kurin don ƙazantar shi wannan kaga kana ya koma ba a to inda babu nasi kurin dan ya taɓa kurin babu ruwan nan gari ya mai ka ɓace ruwa ko ba ko magana baya shi ne magana kenan Allahu ala sai akwai saura an najasa magana ta najasa najasa yace hiya alqadaratu allati yajibu ala almuslim an yatanazzaha anha me najasa yace shine kazamta kazamta da ya zama wajibi akan musulmi ya tsarkaka da kansa wajibi ka tsarkaka daga daga daga najasa wa yaghsilu ma asabahu minha kuma wajibi ne ka wanke duk abin da ta taba dole ka wanke ta qala Allah ta'ala ka fadar Allah mai girma da buwaya wa siyabaka fatahhir annabi ake annabi mai umarni to haka ka tsarkake ta nan kira ne da zuwa ga wajibin tsarkake tuwa daga najasa dan ta fatahhir kenan akwai najasa a jikinta wa qala ta'ala inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu tuba zuwa gare shi kuma iya son masu tsarkaka kenan daga najasa duk da wannan aya ne bayani a cikin gatan wancan akan ta sabko akan mutanen Quba duk da can fi rijalun ne duk da dai magana guda ce dai amma ba wancan kibar da Allah iya son masu tuba da masu tsarkaka farko wannan wata wancan magana da wancan daban ce وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان tsarki kenan tsarkaka akwai bayan magana tahur da tuhur bambancin su tahur abinda ake tsarki da shi shi mai fata tahur amma tuhur yin tsarki ne yin arwalla yin wanka kayan janaba baka aula ko shi ke yin aiki shi to kenan yin yin arwalla ko yin tsarkaka tana wani rabi ko wani bangare da na imani tana abin kwarai mai muhimmanci domin kenan sai da tsarkaka ake ibada kaga sallah ba ta yi wa sai da tsarki ko na janaba ko na arwalla sallah ce ta dawo ce ta abuwa ibada dai ga sanan dai wanda sai da tsarki sa ta kira tsarki wani bangare ne mai girma na imani ya ce wala ha mabahis wannan mas'ala ta najasa ita ma akwai bincike da zai biyo baya na zukurha fi ma yin za mu kawo binciken mas'aloli shi ma menene najasa dami dami ake kiransa najasa su ma yadda muka yi bayani akan ruwa su ma daban-daban ne akwai wani abin a wajenka iya matsayin da kasa amma ba da kasa ba ne ba wani kuma bai mu iya a wajenka kuma amma kuma matsayin da kasa shi ma za mu ji bayani da dalla dalla zai kama da in ka maka da kaza kaza ne sai ya kama ka madogaro shi sama mi bayani mashi wani malamin ya wani littafin tun farko ya gaya maka kaka ce saba wa ma littafin kaza ko maza ba kaza dama ya hudu tun farko ya shi kuda ya littafin ne ba tare ba da ƙayyade mazhaba da ce wannan ƙayyadewa bai daga cikin aikin sufi kun mazhaba bai daga cikin shugabannin da ake zakanawa a nafiya ne hambalawa ne malaka shafi'awa wasu sun magabatan babu wanda ya ƙayyade sai ka za a yi a cikin mazhaba kun malamai ne na addini sun yi aikin addini sun yi bakin bincikensu sun karantar da al'umma sun rubuta abinda suka sani sun wani suka yi daidai suka yi kuskure in aka ga daidai a karɓa kuskure a bar musu kamar shaban kawada ai mu an ce kaza amma nan ka ce kaza a kokarin me dalilin shi ya kai yaki da me dalilin kaza ka huta kuma ko da dukkan balon gaba daya kowa inda garin za ta baka goyon baya Allah ya taimake mu ne kamata mu tsaya insha Allah satar sama sai mu ga insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته